أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن صحابته الكرام وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد يوم ina yi mana sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kama wannan rana ta litinin ko? lahadi na'am ta lahadi haka wani ya kama wannan rana ta lahadi 23 ga watan ramadan hijira 1443 wanda ya daidai da ishirin da hudu ga watan hudu a 2022 insha Allah za mu ci gaba tasirinmu a cikin wannan sura ta ra'ad ta. kuma mun gama ne za mu shiga ibrahim nan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم بإذن ربهم إلى صراط العبيد الحميد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را الله شيطان abin da yake nufi da waɗannan harufa gayan abin da malamai suke faɗa kenan wato abin nufi suka ce ijazi ne na alƙur'ani ku larabawa kuma masu fasaha ne masu balaga ne kuna magana da harshen larabci wayannan harufa na huruful muqatta'a alifun lamun ra'un ko kafun ha'un da sauransu su ne aka tattara aka hada alqur'ani idan kun ce daga wajen wani Allah yake to ai ku ne mafiya fasahar larabawa kuma ku hada irin wayannan harufa ku kawo naku kitabun wannan littafi ne anzalnahu da muka sauko da shi ilaika zuwa gare ka ya rasulullah litufurijan nasa don ka fitar da mutane min zulumati daga dufanni na jahilci da dufannin kafirci da dufannin wauta da dufannin zalunci ilan nuri zuwa ga hasken shari'a hasken addini da hasken ilimi bi izini rabbihim da izinin ubangijinsu Allah ne ya yi izini ya ce kai wannan aiki shi ne ma'anan ya naɗa ka nabiyi kuma mursali ila siraɗil azizi ka jagorance su in ka fitar da su daga duhu ka shiryar da su zuwa ga tafarkin al'azizi mabuwayin mahalicin nan da babu wani abu da yake gagaransa alhamidi abin yabo wanda wanda suke cikin samai da kasai duk suna yabonsa
Allahi alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa waylun lil kafirin min adhabin shadid Na'am idan kai adafi wato akan al-azizi al-hamidi Allahi to sai ya zama an zo da Allahu da jarra amma idan ka yi ƙaɗa'i to shi kenan ya zama mai an fara daga kai kenan can an gama magana daga al'azizul hamidi magana ta ƙari sai a ce Allahu ai huwallahu to duka kira'o'in sun yi Allahu Allah kenan allazi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wanda yake da abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin ƙasai duk mulkinsa ne kuma halittunsa ne kuma bayansa ne wa wailun tsananin azaba min azabin shadidin daga azaba mai tsanani ya tabbata lil kafirina ga waɗanda suke masu kafircewa Allah na'am الذين يستغبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد Na'am, har yanzu sifofin waɗannan kafirai su ne allazina waɗannan ya tahibbunan hayatar duniya wanda suka zaɓi rayuwar duniya suka fifita ta a kan lahira. Ba a hana kowa ya ji daɗin rayuwar duniya ba. Allah ya halitto mu ne mu zo duniya duk abin da ya sa a bayan ƙasa ya yi domin mu ne mu yi amfani da shi na jin daɗi da kuma na mu'amala. to amma aibin shine mutum ya fifita wannan din akan lahira shi sa Allah ya allazina yastahibbuna alhayatad dunya ala alakhir in an sa ma'auni ma'aunin son duniyan su ya rinjaye ma'aunin son lahira amma Allah subhanahu wata'ala ya ce qul man harrama zinata allahi allati akhraja li ibadihi wat tayyibati min arrizq Allah bai hana kwalliyan duniya na kaya da sutura da sauransu bai hana kuma daɗa ɗan arziki na abinci da sauransu ba in dai ta hanyar halal ne to amma fifita wannan akan lahira shine babban asara waye su dona kuma sifansu su ne waɗannan da suke toshe wa mutane kafa an sabilillahi ga barin bin tafarkin Allah waye buguna ha suna nema wa tafarkin Allah wajen karkacewa ga barin hanya madaidaiciya duk hanyar da za su bi su ɓatar da mutane sai sun bi don su karkatar da mutane su karkatar da zuciyarsu daga fahimtar addini ula'ika masu wannan sifa fi dalalin lallai suna cikin ɓata ba'idin wanda yake manisanci ga barin gaskiya na'am وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم وما أرسلنا من رسول باب ونمن زود مكتب أيكوه ya zo kuma ya zo ya samu mutane sai ya kasance ya zo ne da irin harshen da mutanen garin suke magana da shi ba taɓa aiko annabi yarensa daban ko kuma irin addinin da ya zo da shi yaren daban mutanen garin da aka je koyar da su wannan addini yarensu daban ba don haka Allah subhanahu wataala kowane annabi ya aiko to da yaren mutanen garin yake zuwa isar musu da sako don haka ba wani mamakin an aiko annabi balarabe ya zo da yaren larabci shine illa bi lisani qaumi duk wani annabin da ya zo da harshen mutanensa yake yin magana li bayyana lahum dan yayi musu bayanin wato abinda Allah subhanahu wataala ya aiko musu na shari'a ya ganar da su an zaɓi harshen ne don wato shi ne zai fi sa su gane abinda duk ake musu bayani wanda ya zo maka da wani harshe kafin ka fahimci harshen ma aiki ne balle ka fahimci saƙon da yake cikin saƙon nasa abin da yake cikin saƙon nasa ko mu nan yanzu ƙasar nan me ya kawo mana ci baya ai ba abin da ya kawo mana ci baya illa harshen mu da muke amfani da shi ba shine harshen ilimin mu na makarantu ba saboda haka sai an yi ta wahala tukunna ma kana kokowan fahimtar sakon da asalin zunzurutun ilimin kana kuma kokowan fahimtar harshen da aka zo maka da shi amma da daga zuwa harshen dama naka ne kawai abin da za a baka asalin ilimin ne da yanzu mun yi nisa to Allah subhanahu wata'ala ya baya aiko mu annabi sakon da yazo da shi daban harshen da ake zo da aka zo musu da shi ba nasu ba mu nan da yake ba anan aka saukar da annabin ba shine yasa sai mun koyi harshen larabci din amma annabin din da ya sauka ya zo mutanen wayanda za su fara karban sakon su yaɗa shi to an samu wayanda suka san harshen ne sai dillallahu man yasha'u sai Allah ya batar da wanda ya so batar da shi waya hadi man yasha ya shiryar da wanda ya so shiryar da shi wa huwa al-azizu Allah shine mabuwaye a cikin mulkin sa al-hakimu mai hikima a cikin aikin sa na'am ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور نعم ولقد أرسلنا موسى حقيقة من أيكي النبي موسى بآياتنا da ayoyinmu wato bayan a taura da muka bashi ga kuma mu'ujizozi da muka haɗa shi da su guda tara muka ce ana firiji ƙaumaka ka fitar da mutanenka bani isra'ila mini zulumati daga dufannin kafirci ilan nuri zuwa ga haske na musulunci malamai suka ce ku duba ku gani bambanci tsakanin irin saƙon annabi musa da saƙon annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce kitabun anzalnahu ilayka mene litukhrijan nasa min az-zulumati ila an-nur shi manzon Allah da yake ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi sai aka ce litukhrijan nasa amma da aka zo kan annabi Musa sai aka ce an ce masa anaka rizqaumaka min az-zulumati ila duka min az-zulumati ila an-nur ne amma wancan annasa gabaki daya aka ce wannan kuma qaumaka aka ce na'am nina zulumati daga dufanni ilan nuri zuwa gaske dan haka duk wani abin da kake jin Allah yana faɗa to daga nan zaka fahimci cewa ka ka hatsare shi ga mutanen Annabi Musa wa faddalnahum ala kaseerin mimman khalaqana tafdila ko faddalnahum ala alalamin duk wannan kaje ana ta faɗa alamin zamanihim alamin zamanihim ne ake magana ba wai dukkan alami na kamar yadda nake mai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alami na yawa duk wani annabi in ba annabi sallallahu alaihi wasallam kaje an kawo maganar alami na ko mun zabe su akan mutane to mutanen zamanin su ake magana amma in na zamanin manzon Allah ne an ce alami na ko an ce mutane an zabe su akan mutane to ana nufin mutane ne ga baki daya kafatan na'am wa zakirhum ka gargade su ka tunatar da su bi ayyamin lahi da ni'imomin Allah wato in an zo wa'azi abin da yake kyau kenan a nuna mutane abubuwan da Allah ya musu wannan duk daga nan dan adam ya dauki salo yawa dan siyasa ma in yazo sai yayi wannan kun san dai ni ne wanda na muku kaza na muku hanyoyi na muku mai saboda sai ka faɗi abin da ka musu yawa to ashe nan ya kamata duk mai hankali kada wani ya zo ya ce masa wai ya masa kaza ya masa kaza sai ya bincika me ya yi masa da me ya yi ma al'umma a baya saboda wannan shine abin da tukunna zai sa mutane su yarda cewa eh za ka yi abin da yafi abin da kai a bayan tunda ma kafin ka zo ga abin da kai wa mutane to amma sai mutane su tsaya sai kawai a kawo mata wala hatid duniya a ba su a musu alƙawarin da ba zai cika ba na'am domin shi kuma hali abin da Hausa suka ce zanen dutse ne yauwa idan mutum ya saba da abin kirki to ya saba da kirki to in ya zo insha Allah zai kirkin ko da ya canja canja an ba za ta yi yawa kamar wanda shi dama tuntuni bai saba ba to Allah ya ce ma annabi Musa idan za ka yi wa mutanen ka wa'azi ka fara gaya musu amfanin Allah ayyamullah wanda yake shi yasa da ya zo wajen annabi kuma haka yayi da ya zo wajen annabi Musa ai da wajen Fir'auna sai fir'aun ya ce wa man rabbukuma ya musa sai fara nuna halitta Allah zai a kullu shay'in khalqahu thumma hada to yace allazi ja'ala lakum al-ardha mihada wasalaka lakum fiha subula wa anzala minas sama'i ma'an Allah ya karbi magana ya ce fa akhrajna bihi azwajan min nabatin shatta kulu war'aw an'amakum inna fi zalika la'atin li ulil nuha to ka gani to abinda aka ce yayin kuma shi ya je ya tunatar da su ya gaya musu ayyamin ladin ni'imomin Allah don haka dole ne kowa ya rinka tunin me Allah ya masa mutuna mu kan mu cikin wani yanayi muke me Allah ya mana wani irin rahama ne Allah bai mana ba sai sa Allah yake fushi in ba in ba in ba gode wani iman ba sai canja sai kawo abin da yake ni'ima Allah ya tsare ni inna fi zalika lalle cikin tunatar da su da ni'imomin Allah la ayatin akwai hanyoyin shiriya li kulli sabbarin ga dukkan mai juriya bisa bin Allah shakurin mai yawan gode ma Allah na'am وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسونكم سوء العذاب يسونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستعيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم نعم وإذ قال موسى كتنا لوكتن دا النبي موسى يفعل لقومه غمتاننسا yace uzkuru ku tuna ni'matar lahi ni'man da Allah ya yi alaikum a gare ku farko wancan ni'ima da muka faɗa Musa ya gaya wa dukkan mutanen Misra ne kafirai ne yake yi da su don haka ya gaya wa Fir'auna abinda Fir'auna zai iya fahimta da shi da mutanensa ko allazi anzala allazi ja'ala lakum al-ardha mihadan wa salaka lakum biha subula har zuwa inda muka muka faɗa to wancan kafirai ne fir'auna da mutanensa to nan kuma wannan ayyamin lahadin na musulmai ne muminai ne saboda haka ashe wa'azi da ayyamin lah ana yi da ana yi wa kafirai su ma ana tunar da su akwai irin ni'imomin da za a tuna musu wanda Allah ya musu su kuma musulmi su ma akwai irin ni'imomin da za a tuna musu na'am shi yasa za ku ji na wannan din na iya wanda suka yi imani da shi ne iz qala musa li qaumi yayin da musa ya ce mutanensa uzkuru ni'matallahi ku tuna ni'imar da Allah ya yi alaikum gare ku kaman me iz an jakum min ali fir'auna ka gani ko da ya tserar da ku daga azaban da mutanen fir'auna suke muku yasumunakum su al'azabi suna dandana muku munanan azabobi saboda kun yi imani yuzabbihuna abna'akum suna yayyanka ƴaƴanku tun kafin in zo ma suke muku wannan cutarwa saboda sun ji za a samu annabi to wa yastahayuna nisa'akum suna barin ƴaƴanku mata da ransu dan su aure su in sun haihu da su shikenan sun su ma sun rikide sun zama bani isra'ila ai sun zama yau sun zama kibdawa wa fi zalikum cikin wannan tsayarwa da Allah ya muku bala'un akwai jarrabawa min rabbikum daga ubangijinku azimin wanda yake mai girma Allah ya muku wannan ni'ima ne dan ya jarraba ku yaga ko ƴaƴan halal ne wanda in an muku ni'ima kuke kuke sakawa da godiya ko kuma ku butulu ne wanda in an muku ni'ima kuke sakawa da butulci to kowa akan a cikin mu yana da wannan haƙƙin a kansa ya duba da yaya yake sannan kuma yaya Allah ya mai da shi to zai kuma saka wa Allah da munanan ɗabi'u don shi ne godiyansa ma wancan ɗaga shi daga wancan matsayi zuwa wannan matsayi idan kai talaka ne Allah mai da kai mawadaci idan kai mara mulki ne Allah ya baka mulki idan kai baka da zuriya Allah ya baka zuriya idan baka da gida Allah ya baka gida idan duk wannan to kowanne ya kamata ya zama wa'azi gare shi tuna cewa to shi fa da fa a gidan haya yake amma yau Allah ya ba shi gidan kansa ko ba haka ba to har ma jama'a Allah yana faɗi yana magana da wannan wazkuru iz kuntum qalilan fakassarakum da ku yan qalilan ne ba ku da yawa Allah ya yawaita ku to ku yan arewa ku ce ku ne masu yawa ku tun lokacin da kuke kaɗan Allah ya yawaita ku to wannan yawan za ta zama yawan banza ne ko yawa ne wanda zai zama yayi amfani an gode wa Allah an bi Allah duka wannan yana daga cikin tunatarwa da ni'imomin Allah wa fi zalikum a cikin wannan bala'un akwai jaraba mira dukkan daga ubangijin ku azima wanda yake mai girma na'am وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم Mm.
ولئن كفرتم إن عذابي لشديد wa in ta'azzana rabbukum kaga wannan shi ma yana daga ciki ku tuna ka tuna lokacin da ubangijin ku yayi sanarwa yayi shela wa kowa da kowa nan ya shafi bani isra'ila ya shafi mu ya shafi kowa da kowa Allah dai yayi sanarwa ya ce a sanar da bayi la in shakartum wallahi in kuka gode wa ni'imata shine meye godiya godiya akwai ta harshe akwai ta aiki godiya ta harshe Allah ya baka abu ka ce alhamdulillah to wannan fa bai isa ba sai ka sarfu ma an amallahu bihi alaika fi da'ati abinda malamai suka ce kenan asalin hakikanin godiya juyar da ni'iman da Allah ya maka wajen bin Allah da ita to shine asalin godiya kuma amma na harshen ma ana bukata eh a ji ka ce alhamdulillah malamai sun ce da yawa duk abinda Allah ya maka idan kana cewa alhamdulillah akai ba za ka ga ya lalace ba saboda godiyan Allah a kansa na'am Allah subhanahu wata'ala ya ce ya yi sanarwa la in shakartum wallahi in kun gode wa ni'imata la azidannakum wallahi zan ƙara muku kaga lamun nan na ta haƙiƙi ne eh la azidannakum lallai zan ƙara muku to kuwa lallai wanda ya gode wa Allah Allah zai ƙara masa wala in kafartum wallahi in kuka butulce kuka yi musu ni'imata ta hanyar bin wasu hanyoyi na saba mun to zan azabtar da ku shine a maimakon ce zan azabtar da ku sai ce inna azabi la shadidu lalle azaba ta mai tsanani ne ga waɗanda suke butulcewa ni'ima na'am وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد wa qala Musa annabi Musa ya faɗa wa mutanansa yace kun gani ba ba za ku cuci Allah da komai ba ba ruwan Allah da ku wa'azin da ake muku ana yi ne kawai don tausayin ku amma in takfuru da za ku kafirce antum ku wa man fil ardi jami'an da duk wanda yake duniya gaba ɗaya su ki bin Allah a rasa mai sallah ko kwaya ɗaya mai bin Allah fa inna Allah la ganiyun Allah mawadaci ga barin ku ne baya bukatan ku baya bukatan ciyarwan ku baya bukatan shayarwan ku baya bukatan kulawan ku baya bukatan komin ku shine ma yake daukan nauyin wayannan abubuwan naku shi yake muku Hamidun kuma shi abin yabo ne bisa aikin sa kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya faɗa cewa a cikin hadisi kudusi yace law anna awwalakum wa akhirakum da daga farkon yan adam tun halitta zuwa ƙarshen ‘yan adam wa'insakum da mutanenku gaba ɗaya wajinnakum da aljannunku gaba ɗaya ijtama'u sun haɗu ala qalbi afjari rajulin bisa zuciyar wanda yake kowa shaqiyanci minkum daga cikinku ma na ƙasa zalika min mulki shay'an Allah ce wannan ba abin da zai rige min daga cikin mulki na walau anna awwalakum da na farkonku wa akhirakum da na ƙarshenku wa insakum da mutanenku wajinnakum da aljannunku itama'u ala ataqa qalbi rajulin sun haɗu bisa mafi tsoron zuciyar mutum a cikin ku kowa ya zama waliyin Allah lama za da zalika fi mulki shay'an ba abinda hakan zai ƙara mun a cikin mulki na ƙarshe sai to yaya ne me yasa aka ce abi abi Allah tunda an faɗi haka sai Allah ya ce inna ma hi a amalukum uhsiha lakum ayyukan ku ne ake tara muku faman wajada khairan falyahmadillah wanda yaje ya samu tarin lada mai yawa a lahira ya gode wa Allah kayansa ne aikinsa ne shi kan Allah ma yana ninninka maka ne ma waman yajada wajada duna za- gaira zalika wanda kuma yaje bai samu haka ba fala yalumanna illa nafsuhu kada ya zargi kowa sai kansa don haka abinda ka shuka ne kake girba amma shi Allah baka ƙara masa komai a wani hadisi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ta aqati sama'u wa huqqalaha anta itqa sama ta yi ƙara kas kaman za ta karye ta ruso manzo sallallahu alaihi wasallam ce kuma ta cancanci ta yi wannan ƙara ma fiha mawdi'u isbu'in babu wurin da za a iya sa yatsa a cikin sama illa wa fihi aw kama qala illa wa fihi malakun raki'un aw sajidun sai a gurin nan akwai wani mala'ika ko yayi ruku'i ga Allah ko yayi sujada ga Allah mala'iku kuma sun ninka musu miliyoyi sama ta ɗaya duk su ne wasu wasu mala'ikun sunan su rukka'u ne wasu mala'ikun sunan su sujjadu ne wasu mala'ikun sunan su wato qa'imuna ne saboda haka Allah ya zuba wasu mala'ikun kullun a ruku'i suke su ibadan su kenan wasu mala'ikun kullun a sujada suke su iya ibadan da Allah ya ba su kenan wasu suna ta tasbihi yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun kuma wayannan din ma duk suna tasbihin ne kuma a hakan suke a sunkuye a ruku'ance ko a sujadance wasu kuma a tsaye suke to mu nawa ne mu nan masu sujada saboda ko kai sujada ko kar kai sujada a banza a wufi kai wa kanka in kai kai Allah ya gode ne baka lada ya ninninka maka in baka yi ba ka ci kanka baka rage wa Allah komai ba Allah ya sa mu gane nan ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وآد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمون إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مهيب نعم ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم ashe labarin wanda suka gabace ku bai zo muku ba ai ma'ana ya zo muku ma'ana nan duk da aka ce alam ya tukun ana nufin ai abu ne da kuka sani kuna kun kafin aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuke zama wajen hirarrakin ku kuna tatin samudawa da adawa da mu'tafika da sauran irin wayannan annan kafirai da suka gabata dan haka ba bakon abu ne a wurin ku qaumi nuhin kuna da labarin mutanen annabi nuhu wa adin kuna da labarin adawa mutanen annabi hudu wa samuda kuna da labarin samudawa mutanen annabi salihu wallazina min ba'dihim kuna da labarin wanda suka zo bayan su la alamuhum ba wanda ya san adadinsu illallah sai dai Allah kuma wanda kuke ji kuna jin tsinta-tsinta ne a cikin wanda aka yi tunda ana maganar annabawa nawa annabawa dubu ɗari da dubu ishirin da dubu hudu to nawa muka sani a cikin yawan annabawa ana maganar mursalai nawa ɗari uku da sha uku to yanzu ɗari uku da sha uku nawa muka sani a cikin ɗari uku da sha uku mursalai to la ya'lamuhum illallah ja'atuhum rusuluhum manzanninsu sun zo musu bil bayyinati da hujjoji wanda suke fili wanda suke ganar da su cewa abinda suka zo musu da sun nan gaskiya da shi din nan gaskiya ne faraddu aydiyahum fi afwahim sai suka ci ziyatsan su dan jin haushin annabawa mu za a mai wannan mu ne za a mana wa'azi mu ne za a zo a ce wai za a yi mana gargadi a raba mu da abin da muke kai bayan mu ne masu dukiya mu ne masu kaza mu ne masu kaza mu ne manyan gari wa qalu suka ce inna kafarna mu mun kafirta bima ursiltum bihi da abin da aka aiko ku da shi ba za mu bi ba wa inna suka ce mu kai lafi shakkin muna ma shakka min ma tad'una na ilaihi daga abin da kuke kiran mu zuwa gare shi cewa ba gaskiya bane shakkan nan muribin mai aukar da mu cikin kokanto
قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا تريدون أن تصدونا أما كان يعبد آباؤنا فاعتونا فاعتونا بسلطان مبين نعم قالت رسلهم sai manzannin suka ce musu abillahi shakku yanzu har Allah ne za a yi kokantonsa ashe har akwai wanda zai yi kokanton Allah ya yi kokanton zamawan Allah Ubangiji abin mamaki faɗir samawati wal ardi wanda ya shimfiɗa maka sammai ya shimfiɗa ma ƙasai idanunka iya tsawon ganinsa baya wuce mil ɗaya in yayi dogon kallo amma Allah ya buɗe sama ta zama mai zurfi ya bar maka idonka yana iya isa har iya abin da kake iya hangowa a sama ka kalle ta ya buɗe maka idanunka kana ganin ƙasa ka kalle ta ka ganta to wannan duk yayi ne dan ya nuna maka shine mahaliccinka in ba dan haka ba da sai ya zaman to in ka buɗe idanunka sai ka kalli wani abu ba za ka iya idonka ba zai iya kaiwa saman ka ganta ba ko kuma ka kalli ƙasan ma sai Allah ya maka hijabi tsakaninka da ita amma sai Allah ya buɗe mai idon ka dan ka gani don ya nuna maka wanda ya yi wannan ginin ya yi wannan ginin shi ne ya halitce ka ya da'ukum kuma shi ne yanzu yake kiranku ku zo ku bi shi liya gafira lakum don ya gafarta muku min zunubanku da kuka aikata wai wasirukum ya jinkirta muku rayuwa ila ajalin musamma zuwa iya ajalin da aka rubuta muku kar azaba ta gaggauta saukowa shine kamar yadda muka faɗa ya zama ba a yi mahau ba an yi isbatu amma in kun saba kuma sai ya yi mahau shine ake kawo halaka ta zo lokaci ɗaya ta ƙona gari ta to saboda mahau kenan amma in an ce a kirkumu ila ajalin musamma wato shi kenan a bar muku isbatin tsawon rayuwanku Alu sai suka ce in antum aiku ba wani abu bane illa basharun misluna mutane ne irin mu wannan basharun misluna din nan shi yake cutan duk wani mutum matukan mutum yana duban kowa mutum ne irinsa to da wuya ya zama mutumin kirki ko a musulmi ko a musulmi in dai kai a idanu ko za ka in dai mutum mutum ne ko ka ji mutum a ce in dai mace ce ta aishi mutum to wannan ba zai yi albarka ba har ubansa sai ya kalle shi haka in ba mai da hankali in dai kai baka san mutane Allah yana ba ma kowa daraja ba kai idonka ka ji wani wani muna cewa mutum dan uwana ne ci mai sha mai bayan gari inna lillahi wa inna ilaihi to duk wannan asalin kafircin kafirai kenan shi suka mali hadar rasul ya kullu da'ama wa yamshi bil aswaq ba shine hana su imani ba me ya hana su Abu Jahl imani marayan nan ne na gidan abi ɗalib su saboda ka shi kuma daraja daban ai kana gani wani ɗin kafi shi komai da komai kuma ya sa a kama ka a daka ka kuma a ɗaure ka ko ba haka ba ai mutum ne mai ido da hannu to ai duniya ce wannan kawai me yasa Allah ya kawo irin wa'annan saboda kai ka san meye duniya ka san meye duniya ka san Allah yanda yi mutane faddala ba'dakum ala ba'd fin rizki kafi ko kafi mutum tsawo kafi shi kyau kafi shi komai dan kurkur amma ya fi ka kuɗi sai ka durƙusa ka gaishe shi ɗiba ya baka kuma kayan Allah ne ba naka ba nashi ba amma ya bashi ya kuma ki baka dan kai ka kaskas da kai kasancewa akwai an fika ko kana ganin mutum ka riga shi ma zuwa makaranta kayi menene kayi menene ka zo daga baya ya zama farfesan da yake koyar da kai sai ga ka ajiye ajiye shi a gabanka a ajiye ka a gabansa yana koyar da kai fil ilmi kenan ko ba haka ba to haka mulki ma kana ji daga ji nan sai ma dauko wani ma dauko wani an ne ma daga wani gari ma mutum bushe ma ba su san ma me suke ba zo a nada shi a ce duk sarakunan ku zo su gaishe shi to wannan duka Allah yana nuna maka cewa shine yake fifita wani akan wani maganan daraja ka share maganan kallon ka cewa mai ido da baki da hanci da kafafu da menene in aka dubi wannan haka annabawa za a gansu haka waliyai bayan Allah zaɓaɓɓu za a gansu haka za a ga sahabbai haka za a ga malamai haka za a ga kowa haka za a ga har iyayenka shi ne ya haife ka amma sai Allah ya zo ya ka wani sangame mai kafi shi tsawo da komai amma duk na huhun ma'ahu ne tun da shi ne shi ne dai babanka ko ba haka ba ne to wannan kuma ba shi ba ne wannan ginin katon jikin ba shi ba ne daraja shi ne to su kafarai abin da ya hijabi kenan wannan shine farkon hijabi hijabi na kallon insaniya to idan kana kallon insaniya har annabi har kan musulmin ma sai ka rushe daga imanin ka kuma shine wayannan mutanen muke ta fama da su eh su ce ai mutum ne kaman kowa to ai ka gani maganan kamar ko wannan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai suka ce qalu sai suka ce in antum illa basharun misluna ku duba anan fa wai qalu suwaye suka faɗi wannan magana kafirai suka ce in antum suwa to ashe nan Allah ba subhanahu wata'ala ba yana maganan wasu al'umma ne daban na wani annabi kadai suka faɗi wannan yana maganan wannan kalma ce ta kafiran duniya tun farkon ta har yau gabaki daya shine Allah ya tattara ce sun ce wa annabawansu wato al'ummun kenan qalu ba ana nufin mutanen annabi Musa bane a'a kafiran duniya tun daga annabi Adamu har zuwa zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun haɗa baki sun ce wa annabawan tun daga farko har ƙarshe ku ba kowa ba ne illa basharun misluna to kai ba za ka ji tsoron ka ce ma annabi mutum ne basharun ne mislaka ba kuma ai raddi Allah ya ma wa'anda ina ce kafirai da suka ce la in atatum basharan mislakum din innakum idan la khasirun sai Allah subhanahu wataala ce eh basharun ne amma yuha ilayya ku kuma yuha ilaykum kuma ni ina da mu'jizozi ko kuna da mu'jizozi ni ina da ilimin da abin da za ku ci da abin da za ku ajiye da abin ko kuna da shi ni Allah yana bani labarin abin da zai zo daga farko har zuwa ƙarshe ana kuna da shi to ai da ilimin ne aka fi ku da wayannan mu'jizozin ne aka fi ku da darajojin ne aka fi ku kuma Allah ya ce su ma darajojin su ma annaban kansu Allah faddala ba'dahum ala ba'dhin to mun gode ma Allah da ya shirye mu Allah karka dole mu yadda mu karka batar da mu turiduna kuna so ne kawai an tasudduna ku toshe mu amma kana abudu aba'una gabarin abin da iyayenmu suke bauta musu ku raba mu da abin mu na gargajiya wanda muka saba kaka da kakanni fatuna ku zo mana bisultanin da wata hujja mubinin mabayyaniya da take nuna ku annabawa ne da gaske na'am قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ما شاء الله هذا الله فأنا يا بعد أمسا maganan masharun mislu na kaza kaza kaza kuke ta faɗa ko ma annabin ne ko me sai Allah ya ce to alat lahum rusuluhum sai manzannin su suka amsa musu suka ce eh inna hanu illa basharun mislukum mu ba wani abu bane illa mutane ne kaman ku mutane kaman ku nan da ake nufi misliya ba ta daraja ba ba ta ba maganan ta daraja ake ba eh kuna da kafa muna da kafa kuna da hannu muna da hannu kuna da ido muna da ido kuna cin abinci muna cin abinci to an dube ka sai a ga mutum ne annabi ma mutum ne to amma kar ku manta fa walakin Allah sai dai shi Allah ya munnu yana baiwa alaman ya sha'o ga wanda ya so min ibadihi daga bayansa mu ya mana baiwa ku kuma bai muku ba to sai ku zama daidai da mu ba za ku zama daidai da mu ba to anan ko misla din mislukum din ma da ake magana ba a taɓa yin annabi ya zama mislu ba 100% ba duk wani annabin da Allah ya kawo sai ya zama ya fi mutanen garinsa fasahan magana in ma a halittan haka kawai kar a duba annabta fasahan magana ilimi amana gaskiya sada zumunci sai ya fi su ɗabi'o'i kyawawa kuma mu dawo sai ya fi su kyawun sifa Allah ya alƙawari ba zai annabi ya zamanto yana da wani aibi a jikinsa da za a rinka nuna shi ana aibanta shi da shi ba sai ya fi kyawun baki kyawun hanci kyawun ido kyawun kunne kyawun kai kyawun hannu kyawun kafa komai sai ya fi su balle su ce misalina ne amma ba haka ba to balle an zo ana maganan tasarrufin da mutum yake yi da jikinsa din ma kansa na jikin da suke maganan bodi din shi ma tasarrufin ba irin na sauran mutane ba ne bai zama ɗaya ba annabi da zai tsaya ya ce a daidaita sahu ya biya daidaita sahu ya yi haka zai tada kabbara sai ce wane me yasa ka kullo da kirjinka ka daidaita ka koma baya to kai ka gaya mana mana kuma yace ni arakum min wara'i kama arakum min amami ina ganin ku ta baya kamar yadda nake ganin ku ta gaba ka gani to wannan tukunna ma in ma idan ne kai haka idan ka yake annabin da zai kaki ya ce tofarwa sahabbai su tare kar ya zuba a ƙasa su shafe kowa yana mulka na shafa a jikinsa ka koma gida matarka tana cewa ina ka samu tarare haka mai ƙanshi wanda ban taɓa jin ƙanshi irinsa ba kuma kullum ƙanshin na yau daban ƙanshin na gobe daban kai kai kaki ka tofa kana yin kaki fadawan ka ma yanzu ya ka sun kauda kai ko ma haka bane annabin da guminsu ake diba ya zama sinadarin da ake sawa a turare guminsu in yana gumi yana zuba mata sukan zo matansa su zo su tara su katsa sai wani lokaci mun sallah ta shi me kuke haka a wallahi gumin kan in muka zuba na mu turare to turaren mu yakan zama ya bamban da na kowa in an je kasuwa ba za a samu irin sa ba sinadari ne na ƙara ƙanshi to kai wa zai tare naka annabin da ya fi tsari a cikin kasko umma aiman alhabashi ya tazo ta dauka ta shanye bata ma zan ta tsari bane ta dauka ruwa ne bata taba jin ruwa mai zaki mai dadi irin wannan ba da safe ya ce a dauki tsarin nan a je a zo a ce a tsari na yana shan ya rasulullah ce to da ke da ciwon ciki har abada wannan a halittar jiki din da suke cewa musulun musulun ma babu musuliyan ma to Allah ya ce ni ku gaya musu eh ku mutane ne in an ga mutum an gansu ku kuma haka mutane kuke walakin Allah sai dai Allah ya munnu yana baiwa alaman ya sha'u bisa wanda ya so ya mana baiwa min ibadi daga bayansa ya ba mu ilimi ya ba mu annabta ya ba mu manzanci ya zaɓe mu ku kuma hasadan wannan kuke ji wa ma kana lana mu ba mu da dama an natiyakum bi sultanin mu kawo muku mu'jiza illa bi iznillahi sai dai da iznin Allah yanzu tambayan da kuke mana ba mu kuke tambaya ba wanda ya aiko mu kuke tambaya ma je mu gaya masa wa alallahi falyatawakkalul mu'minuna su dai mu'minai su amince da Allah su dogara gare shi idan Allah ya sa su yi abu su yi kar su damu da abin da masu kin su suke faɗa musu ko ma menene na'am وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وما لنا me zai hana mu an natawakkala mu Allah natawakkala mu ce ba za mu dogara ba ala Allah bisa ga Allah ba abin da zai hana mu dogara ga Allah tunda mu shi muka sani wa qad hadana kuma shine ya shiryar da mu subulana ta farkin shiryan mu muke muke isar muku wala nasbiranna amma dan cuta da sharri da kage da kazafi da menene to za mu yi haƙuri alama a zai muna bisa cutar da mu da kuke yi masihirci ne madabi ne makaryaci ne menene menene duk ku ta yi wannan za mu dogara ga Allah mai haƙuri wa alallahi fale tawakkalil mutawakkiluna masu dogara duk su dogara ga Allah shi wannan ɗabi'a ce ta Allah haka yayi kuma haka ne har yau har gobe dole ne baka isa ka zo ka ce zaka kawo aikin alheri baka samu mahassada makiya masu suka masu batanci masu ne ba ba zai taba yiwa ba kai ma ana maka ne kai ma dan a jarraba azimar ka a ga zaka dage da gaske kake yi kaga ka tabbatar da aikin Allah na alherin nan ne ko kuma wannan tsangwaman dai sa ka bari to su kuma Allah zai jarrabe su da nuna musu cewa duk abin da suke yi sai a banza suke yi abin sai daga bunƙasa yake to wannan kuma jarba ne gare ka ka fahimci cewa tun farar safiya ka rusuna ka dawo ka miƙa wuya al'amari ne na Allah to kuma an tafi za fa a yi ba kai ba a taɓa ganin aikin Allah an sa shi a gaba wai kai da wannan shegantakan naka ka tana shi ya ci nasara babu duk annabawan nan haka ne tun ana kashewa ma gaba daya a kashe a kashe mutanen gaba daya a bar annabin kuma shi annabin da shi da zuriyarsa da almajiransa su ya rayu su yada duniyan ta dawo sabuwa ko kuma an riga an ragargaza ku eh su annabi lutu da makarata su annabi hudu su annabi salihu su annabi wane ne dukkan su sun mutu ne sai da suka gama aikin Allah ko ba haka ba su kuma mutanen da suka matsa musu sun sun kai labari ne ba su kai labari ba da aka kwashe su aka ce an sa sun yi hijira an ce ku ku fita ku bar su za mu halakar da su da aka halakar da su su wa'ancan ba su sake rayar al'umma ba ne sun rayu al'umma sun zama gari ya dawo da su an ci gaba an rayu to haka Allah subhanahu wata'ala yake nuna ayoyi ne kullun haka ne duk inda aka ce mutumin kirki yanzu kamar yanzu nan da ake magana ai mu yanzu duk abin da za a yi kan suka ga sha'anin ɗariku da sauransu ai mu kawai dai mu kalle ka ye sai mu kalle ka mu yi dariya lokacin da aka zo ana kamawa ana ɗaurewa ana hana ma shi kansa jagoran ma aka ce an masa doka kar ya sake shigowa nan masharanta suka haɗa masa sharri yau ka isa ka ce mutanensa yanzu ba ka yi da su an ɗaure an yi duka an yi menene duk ba abin da ba a yi ba duk wani nau'i na cutarwa da kuke ji wallahi sai da aka yi wa 'yan ɗariƙa a farko farkon shekaru wajen 60 zuwa 66 zuwa wani abin nan an mutu irin wannan yanzu ba komai ake ba yanzu zagin baki kawai babu bulala ba duka ba zagi ba ɗauri to amma yaya kullum waɗanda suke yin abin da suka yi dama yanzu kunya suke ji kamar da yadda muka yi jiya yanzu ka isa yanzu da fa cewa dan kabalu ake cewa dan kabalu ne kama kabalu ne fa ake cewa ba ka dora hannu a kirji yanzu komi shegantar da ya fito zai ce kabalu ƙananan yara ne yan haya islam za su ce wannan jahili ne amma ko bai san ma'anan kabalun nan sunnan manzon Allah ba ne eh amma lokacin da shi Ibrahim ya zo da ita kaman ya zo da wata wata yahudanci ake gani tashin hankali ka ɗora hannunka a kan ƙirjinka ka yi sallah wani babban bala'i ne na gaya muku muna yara fiske hannunmu ake shikin kana shi wani ɗan shikin wa fake to yanzu waye zai ya zo ya ce maka wai ka kama ƙirji ka ɗora hannu wani har ya zo yi maka magana idan na nan yara yana islam ce wannan jahili ne in ka so ka ce sunan annabin kake zaki da kuma waye san maganar suna nan ba su ma sani ba masu abin nan ko ba haka bane to haka Allah yake yi duk abu na gaskiya in ka zo da shi ka tsaya kai hakuri bisa cutarwa to zai zo kuma ya rinjayen da ba wanda ya isa ko kuma kamar yadda nace da masu wa'azin turmi min kabalo daga yan kabalo yanzu ka isa ka zo ko da masu turmin ne ka zo ka zauna kana wa'azi ka ce allazina kafaru min kabalo wanda suka fita daga yan kabalo ko sai an kira ka sai an ma kafa kwamiti a kanka a ja a ce kar ka sake yin wa'azi dan baka san qur'ani ba dan min qablu ba daga yan qablu ba ko ba haka bane to ko kuma ka zo ka ce al-fatih lima uguluk a ce ai al-fatih nan a ce ana son ka fassara mana ko a social media ko a radio ko a mai ka ce al-fatih lima uguluk wato fati bai rabiya kamar yadda wani malamin kasar nan ya faɗa a wancan lokaci yanzu ka isa ka faɗa ka ce al-fatih fati ne wata bai rabiya ce a goma shi to duk an yi wannan ya zama tarihi saboda ne mai gaskiya shi yakan wai menene akan ce dafa dutse har ma ya ja romansa saboda haka mai hakuri da gaskiya don haka annabawa haka suka yi kuma duk wani malami na kirki dole ne ya samu wannan manzo Allah sallallahu alaihi ce daga cikin abokan adawan malami farko farko daga cikin zuriyarsa za a samu da makwabtansa domin su za su fara faɗa da shi akan gaskiya su za su fara faɗa da shi akan gaskiya tun ana cewa wannan fa tare muka tashi a gashi a gwannan dan gidan wane ne tare muka to yaushe ya girma yaushe ka haka ta ka gani daga makwabta kenan a zuriya kuma ka gani wannan yanzu shine zai zo ya zama yana nuna mana wai shi ma wani har yana da wani abin da zai gaya mutane ne kaza kaza to kuma duka sai an zo an yi label an dawo kuma daga baya ko a yi da kai ka yi saranda ka ci nasara ka samu lada ko a yi ba kai a ci gaba kuma abu ya tabbata kuma sai dai kai ta fama da bakin ciki da bakin rai to haka annabawa suke kuma haka suka yi ta fama na'am wala nasbiranna wallahi zamu yi hakuri alama azaitumuna bisa cutar da mu da duk kuka yi wa alallahi wala tawakkalul mutawakkiluna duk masu dogara ga masu dogara to fa su dogara ga Allah karka dogara da karfinka karka dogara da karfin danginka karka dogara da kun kamar shi Ibrahim radiyallahu anhu shi kadan sai aikin sa sai almajiransa shi kadan sai duk dangi an sa shi a gaba da adawa da komai da komai amma karshe yau ba mu da labarin kuma in ba ka ce mana an yi su wane da wane da wane da su wane wane ba a san su ba shi ne ma yasa aka san su ma shi ne ma yasa aka san uban su ma ba a ma san uban ba babban malami ne kuma mashahuri amma ba a san shi ba sai dalilin sa dalilin sa aka san shi kanin sa guda ɗaya da ya masa biyayya Sheikh Zurmai din nan shine ya fito kuma aka ji shi sauran duka dai ana jin labari ai yayi yan uwa kaza sun yi masa kaza sun masa kaza sun ce mahaukaci ne sun yi ne duka ba shi saboda haka dole ne duk wanda ya kama hanyar Allah sai dai ya haƙuri na'am وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوها إليهم ربهم لنهلكن الظالمين نعم wa ƙalin lazina kafarku sai waɗanda suka furta suka ce faɗa liru sulaim ga manzanninsu lanukuri jannakun min arzina to ba zai yiwu ba ba a garin nan ba mu ba za mu bar ku ba ba za mu yin ba kuma kuma dole ku bari in kuma ba ku bari ba to ba a garin nan ba lanukuri jannakun min arzina za ku fita da garinmu ba za ku ɓamata mana gari ba aulata udunna fi millatina ko kuma ku dawo ku koma yanda muke da kafircinmu da jahilcinmu da gida humancinmu mu yi tare shi kenan annabawa hankalinsu ya ta suka ce to Allah ka ce mu dogara gare ka kuma mu gare kan muka dogara fa'auha ilaihim sai Allah ya wahayi wa annabawa auda ilaihim rabbuhum ubangijin sai musu wahayi la nuhlikan zalimina ku kyale su kawai wayannan azzalimai za mu halakar da su suna ce garin su ne shi kuma yana ce gari na ne to amma sun manta ba garin su bane garin Allah ne sai Allah ce to ku ne za ku fita ba annabawa ne za su fita ba don me gari kan ni ne don haka in kun ce za ku halakar da su sai mu halakar da ku shi yasa mafi yawanci al'ummun baya sai aka yi ta halakar da su shi ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ba halakar da al'ummun za a yi ba to shikenan sai aka ɗebo masa su aka tsince masa matsiyatan guda 70 aka kawo masa badar tunda ba a son a shiga maka a yaƙe ta a lalata ta su kuma su ne miyagun makka kuma suka ce sai sun kashe shi maganan kisan nan ya sa dai su ma ɗin dai sun fitar da shi ko da suka fitar da shi tun da ya fita sun ji daɗi ba su ji daɗi ba sai buri suke ma da a ce ma yana zaune ma a cikinsu da ya fi musu alheri kullum labari suke me muhammad yake ciki a ce ai mutanen gari sun miƙa masa waya to kun gani ko karfin mutan mutumin nan ya tattaro ayari ya zo ya same mu gara mu san yadda za mu yi da shi to suka ce bari su yi yadda za su yi da shi suka tattara suka tsintsince kansu da kansu suka bi shi har bada Allah ya sa aka yayyanka duk guda saba'in din nan aka zuba su a cikin rijiyoyin bada aka bar yan kuci ku ba mu su to yan kuci ku bamu kuma suka koma suka sake shirin su suka zo aka zo duk dai ba nasara ƙarshe dai suna ji suna gani garin da suka ce ba nashin ba ne sun fidda shi ya zo Allah ya mallaka masa ya yi nasara ya tara su sai to me kuke zato zan muku ko kuma da kuka mun abin da kuka yi a baya alheri dan uwa kari dan dan uwa yanzu kuka san dan uwa ne yanzu kuka san dan uwa ne gairun akon karimin wabna akin karimi ai ba wani abu ai kai dan uwa ne karimi dan dan uwa karimi sai yanzu ka sani amma da yake manzon Allah ne bai ce a yayyanka su sai ya ce izhabu fa antum mutlaqa ku tafi an sake ku manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam to duk dai haka Allah yake yi sai ya halakar da azzaliman ko a ko a kisfa garin ko a kashe mutanen ko a lutsar da su a ruwa duk Allah ya faɗa minhum man agarakana minhum man kasarna bil ardi minhum ga sunan haka Allah ya yi ta musu to wa'annan kuma sai aka kawo su badar aka yayyanka su ya zaman to baki ɗaya ma ba a fi shekara goma ba daga cin badar ya zaman to kawai sai ayari ne suke tahowa ana ta zuwa ba ba ba ana ta cappa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana ta cappa ana ta tafka mutane daga garuruwa daban-daban har ya zama to rubutu manzo Allah yake tura manyan sarakunan duniya wani ka zo fa aslim taslam yutukallahu ajraka marratayn ba maganar su da suke cewa lokacin da yake barin badar yake barin makka yake cewa a turak abun malikin na baka kamben sarkin farisa da kika ke cewa akwai shi da buri mu da haka ba to gashi yanzu shi yake rubuta wasiƙa ya rubuta manya-manyan sarakunan duniya shi sarkin ya ga takaddan sai ya girgiza wannan ya rubuta a annabi ne mai kira zuwa makarimul akhlaq alhamdulillah sarkin sarkin farisa ke da sarkin rum kenan ya rubuto sarkin misra ma haka sarkin yaman haka mutanen yaman haka mutanen ethiopia habasha haka sarki ɗaya ne dabbari da ya agari takardar ya yayyaga ya watsar manzo Allah ce ya ya yayyaga kasansa sarkin rum ya tabbatar da mul ya tabbatar wa kasansa da da ƙasa sauran sarakunan duk annabi ce ya tabbatar duk da kafircin su sun tabbatar wa kansu da mulkin su amma sarkin farisa da ya yayyaga annabi ya ce ya ce to ya yayyaga kasansa kuma har yau bata haɗu ba tun da ya yaga shi kenan ta yi kace-kace da duk kasar farisa ne su rasha din nan afghanistan turkistan pakistan menene duk da suna karkashin sarkin farisa ne rashin wancan lokacin kenan da duk a karkashin sa suke amma yana yayyaga takardun nan yawan yaga wannan yawan kasan sa inda suka yayyage yayyage kuma har yanzu ba ta haɗu ba annabi ya ce ba za ta haɗu ba har tun dajin su suke farisa ita ce kaɗai dama kasan duniyan ta rabu kashi biyu ne akwai farisa akwai rum rum ita ce take dauke da su su faransa taki ingila da duk kasashen turai duk suna karkashin rom ne farisa kuma su suke dauke da duk wani gabacin duniya duk wani kasa ta take nan to sarkin farisa shine shugaba shi ake amsa wa kira amma tunda annabi ce ya yaga kasarsa shikenan ta koma fici fici na'am
ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد ولنهلكن الظالمين sai mun halakar da wayannan azzalimai tunda sun ce za su raba ku da ƙasa sai sun fishe ku walanuskinnanakum al-ardha min ba'dihim mu kore su mu kwashe su mu zaunar da ku a ƙasan bayan su haka aka yi wa fir'auna aka halakar da shi da shi da kwarkwatarsa da kwansa da duk mutanensa suka zo suka tarazu suka zo suka shigar kogin kulzum aka halakar da su cikin ruwan da sanyi da aka halakar da su cikin ruwan sanyi aka koma aka shiga gidajensu kawai sai dai ka share gida ba wani matsala dama gidan an fita ne kawai an bar maka sai ka ɗebo iyalan ku zo mu zauna mu da aka mayar bayan yau gari ya zama namu kowa ya zaɓi irin gidan da ya masa ya zauna da su turmin daka da shimfiɗu katifu gadaje ba abin da ya same su haka wannan gara da ma ambaliya aka yi cinye garin tuwa amma wannan su suka fita da kansu don neman shari suka bar wannan wa mutane haka akai haka su bani ƙuraiza banin nadir haka suka yi manzon Allah yahuda suka munafincin manzon Allah suka hada kai da kafirai akan a zo a tumbuke mutanen madina a ɗauki mutum ɗai ɗai ɗai ɗai har ma wani yana cewa yanzu an fara waɗannan ma ni zan samu rabo na kuwa muka fara fiffige su ɗai ɗai ɗai ɗai ba su da yawan da za mu yi musu wannan gayyar Allah ya zo ya ce su fita sai kowa ya loda abin da zai iya loda iya raƙumi ɗaya za ka ɗauka haka suka rinka tsallaka yuhribuna buyutahum bi aydihim wa aydil mu'minina fa atabiru ya ulul absar san za su cire su tafi shikenan aka za ka ce to yanzu duk wani gida da wani mutajiri ya zo ya zauna a gidan wani sahabi a Madina to zai zabi gida ya bar gidan ya bar maka gidanka da aka raba biyu ka bashi rabi ya je ya zaba a can kowa ya je ya zabi inda ya masa ya zauna gona ka zabi inda ka ta maka ka zauna ka ci gaba da hidimanka to haka Allah yake yi duk kuma haka Allah yake ma duk wani azzalimi duk wani azzalimi da ya sa mugun nufi to sai Allah ya kaskasa shi ko wa'annan da suka sa waliyan Allah a gaba ku sa musu ido wallahi ku sa to yaushe aka fara tafiya ai tafiyan ma bata je ko ina ba tukunna ku sa musu ido amma dai yanzu abinda za mu ke mataki shine wayar da kan mutane har su gane wa'annan mutanen ga yanda su Allah subhanahu wataala ce zamu zaunar da ku a bayan kasan min ba'dihim bayan mun share muku su zalika wannan taimako fa liman kafa makali na wanda ya ji tsoron tsayawa gabana ne kuma da aka ba ku nasarar to ku gyara halinku wannan kuma mu ma izina ne gare mu ka gyara halinka ba a taimaki na farkonka ba sai saboda suna tsarkaka waliyan Allah masu zuhudu masu takawa masu istiqama masu cin halal wanda kowa ya musu shaida cewa mutanen Allah ne to amma ba irin mutum ya zo ya zama wani shashasha zindiki kazami taltal batete ka zo kana cewa wai kai fasiki sannan ka zo kana cewa wai kai ne wai magajin wa'ancan to wallahi kai ba magajin su bane kowace irin al'umma Allah yana mata wa'azi da wannan zalika wannan nasara fa liman kafa makami sai wanda ya ji tsoron tsayawa a gabana a matsayin ubangijinsa wa kafa wa ya ji tsoron narko na ya nisanci abin da na haramta abubuwan da na haramta na yi wa ido a kai to yanzu mutum in ba dabba ne kai ba ka ji abin da Allah ya yi wa ido a kansa wani ƙazami ya zo ce wai ya baka dama نعم صدق الله صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أبلغ والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فوندي سورة بيع ما سيمن جمن